الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وكهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حفظه لعبك ما علمت به فارشده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin yau za mu tashi a farkon babi da yake bayani a cikin to a wani babi ne babu ne mai fagun sahuri نعم باب امر السائل بكتب لسانه وجواريه عن المخالفات والشماتة ونحوها شنو باب نظام تاشبه باب امر السائل wannan babu ne na umarnin da aka yi wa mai azumi bihibbi lisanihi da kiyayewan harshensa yanda wajibi ya kiyaye bakinsa daga ci da sha to haka nan aka umarce shi wajibi ya kiyaye harshensa ga barin furta maganganu marasa amfani wanda za su jawo masa asarar ladan azumi wa jawarihi da kuma kiyaye gaɓoɓinsa hannu da ƙafa kar ya taɓa abin da bai halarta ba kar ya taka da kafarsa ya je gurin da bai halarta ba kar ya saurari jiba ko gulma da kunnansa abin da bai halarta ba sauran dabobi gaba daya mai kiyaye su amin mukalafati game da abubuwan da suka saba wa shari'a wa shamatati da kuma zage-zage ko shamata ya kiyaye harshensa daga zagi wa nawuya da makamantanta kamar baƙaƙen maganganu da maganar batsa da sauransu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثي نفرق أولا بابي an rawaito shi daga sayyidina Abu Bakar Allah ya kala masa yadda ya ce Abu Huraira radiyallahu anhu kala ya ce kala Rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza kana yawmu sawm ahadikum idan yinin azumin ɗayan ku ya kasance iza yayin da yau musauli a hajjikum yinin azumin ɗayanku kana ya kasance ma'ana idan ɗayanku yana azumi falayar fuskar ya yi batsa kalmar arrafasu tana zuwa da kinaya ta jima'i uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum arrafasu a wannan aya kinayatun anil jima'i an halatta muku yin jima'i da matayenku lailatar siyami a daren azumi tana zuwa kuma da alfahasha na harshe kamar da Allah ya ce fala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajj nan kuma alfahasha ta harshe ake ne wala rafasa babu yin batsa wala jidala babu tashin hankali wala kusuka babu fasikanci fil hajj cikin aikin hajj to anan alfahasha ta harshe ake ne idan ɗayanku yana azumi falayar kar ya yi zance na batsa na alfahasha wala ya kar ya yi kwarmato shi ne surutai marasa amfani ko da ba za a rubuta masa zunubi ba surutun da in yayi shi ba zai amfane shi wajen neman abincinsa ba ba zai kuma amfane shi a lahirarsa ba to bai kamata ya dinga yawaita yinsa a cikin azumi ba fa in sabahu ahadun idan har wani mutum ya zage shi au qatalahu ko ya yake shi mala ya nemi fada da shi ya takalli fada da shi bal ya kul ya cewa wannan mai takalar taka ko mai zagi inni sa'imun ni fa ina azumi ni bayanin wannan ma'anar a hadisan bai da suka gabata muttafaqun alayhi wannan hadisi an yi tafaki bukhari da muslim wa anhu daga abu huraira kala yace قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء من لم يدع قول الزور والعمل به duk wanda bai bar faɗin zurba shi ne ƙarya ka gane ai wal amala bihi da yin aiki da zur shi ne aiki da ƙarya bai bar faɗin ƙarya ba da harshensa bai bar yin aiki da ƙarya ba da sauran gaɓaɓuwansa to fa laysa lillahi hajatu Allah ba yi da bukata fi an yi da ta'amuhu wa sharabahu ya bar abincinsa da abin shansa. In dai har ba zai kame bakinsa daga yin ƙarya ba, ba zai kame gaɓoɓinsa da yin aiki da ƙarya ba, to Allah baya bukatar ya bar cinsa da shansa gara ma ya ce ya sha ya yi masa Saboda kishirwar banza yake da yunwar banza, tunda wannan magana tana warware masa azumin nasu. Shi ya sa ma wani mai hikima a cikin wasu baitoci guda biyu kamar da Imam Siddiqi ya kawo yace wa qad zamina hadha al-hadithu Abu Bakar Galib ibn Abdurrahman ibn Adiya al-Bukhari wannan malami mai hikima ya kawo wasu baitoci game da ma'anar wannan hadisi faƙala yana cewa idza lam yakun fi sam'i min niyyat tasawunun wa fi basari gabdun wa fi mantiqi suntu فحذي إذا من قولي الجوء والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت yace idan lam yakun fi san'i minni tasawun in dai babu tasawun kiyayewa fi san'i minni cikin jina bana kiyaye jina wa fi basari gabu in dai babu rinkewa a cikin idanuwa na gaban abubuwan da aka haramta gani wa fi mantiki ko suntu idan babu yin shuru a cikin furuci na game da maganganun da ba su dace ba yake fa haziki zan min sauriyar ju'uwar zama to rabona da zan samu yin sauri daga wannan azumin nawa shine alju'u yunwa wal zama da shiwa in dai ban kiyaye jina ba ban kiyaye gani na ba ban kiyaye furuci na ba to rabona a azumi na shine aljubu wa zama yunwa da kishirwa wa in qultu inni sumtu ko da na ce ni fa ina azumi yawma a wannan yinin to fa ma sumtu ban sai azumi ba ko na ce ina azumi yau in dai ban kiyaye jina da gani na da harshe na ba to fa ma sumtu ban yi azumi ba wannan a ma'anar wannan hadisi kenan da manzo Allah ce man lilla da qaulul zuri wal amala bihi a wata riwaya ma hadda wal jahala duk wanda bai bar maganar zur ba da yin aiki da zur wal jahala da jahilci shine bakaken maganganu a wata riwaya to fa laysa lillahi hadatun fi an yada al'amuhu wa sharabuhu Allah baya bukatar ya bar cinsa da shansa a wannan yin wannan hadisi rawahu al-bukhari imam bukhari ne ya rawaice shi babu babun kabarun لمبتدا محذوف تقديره هذا لابد مبتدا ne wanda aka shafe mubtadan ana kaddara shi da haza babu wannan babi ne fi masaila cikin wasu mas'aloli min al-qawli na azmi hukuncen hukuncen azmi an abi hurairah radiyallahu anhu an rawaito daga abu hurairah Allah ya kala masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala manzo Allah ya ce idza nasiya ahadukum idan ɗayanku ya manta fa akala ya ci abinci a cikin yinin ramadana au shariba ko ya sha abin sha da rana fal yutimma sawmahu ya cika azumin fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu yawa tabbas Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wannan zahirin hadisin yana nuna kowane irin azumi inda bai ware ya ce azumin nafila ko azumin watan ramadana to amma imam malik a mazhabarsa ya yi wa hadisin tawili ya ce idan azumin watan ramadana ne abinda ake nufi ya cika azuminsa shine babu kafara a kansa amma fa zai rama guda ɗaya saboda alfarmar watan ramadana idan kuma azumin nafila ne to shi kenan zahirin lafazin hadisin yana aiki a cikinsa babu ramako kuma azuminsa ya inganta in dai da mantuwa ne ina fata an gane dalili kuwa akwai wani hadisi wanda shi imamu nawawi bai kawo shi a wannan baji ba amma imamu muhammadu siddiqi mai dalilul falihina ya kawo a sharhi yace latifatun akwai wata fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisi rawa abdurrazzaq an amru bin dinari abdurrazzaq ya rawaito daga wani tabi amru bin dinari yace anna insana wani mutum ja'a abu hurairata ya zo wajen abu huraira fa qala yace asbahtu sa'iman kan mun ta dama wata hadisi wayar abu huraira ne to sai wani ya zo zai mun fatawa wajen abu huraira yace asbahtu sa'iman na wayi gari da azumi fa dakaltu ala rajulin sai na shiga gidan wani mutum fa nasitu sai na manta fa da in sai na ta abinci tare da shi na kai wani aboki na ziyara an kawo abinci sai na manta na ci abinci fa qala abu hurairah yace masa la ba ka babu laifi ka ci gaba da azumin ka yana nan saboda duba da wancan hadisi qala sai mutumin ya sake cewa kuma da kanku ala ara sannan sai na sake shiga gidan wani mutum daban fa nasitu shi ma sai na manta fa da imtu na ci abinci da sharifi na sha ruwa وقال يتي لا بأس بعض بيتي أطعمك الله وسقاك Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai. Ana sai mutumin ya sake cewa tuma da kaltu ala akar. Sai na sake shiga wajen wani mutum. Fa nasitu sai na manta fa da intu na ci abinci. To anan Abu Hurairah bai ce masa la ba ba. Kala Abu Hurairah yake masa anta insanun kai mutum ne lamta ta'awwada siyama da ba baka saba da azumi ba mutumin da ya saba yin azumi ka je gidan mutum uku daban daban ka ci ka sha kuma ka ce wai duk ka banta to a nan imam mali ya ce to wannan dole a toshe kofar ganganci wannan mutum ya yi kama da ganganci duk da cewa abu huraira dai bai ce masa komai ba amma dai a na ukun bai ce masa la ba aka yace anta insanu lam tata'awwada siyam kai mutum ne da baka saba da azumi ba mutum da ya saba yin azumi ba zai yi wannan har karo uku a yi ne ɗaya ba to abin da ya mamma da yake duba yake da in dai wata ramadana ne kar a bar mutane sakaka sai su dinga fakewa su sai sun manta su dinga karya azumi saboda haka ko mutum ya ci a cikin wata ramadana in ya ci to dole zai rama guda ɗaya amma babu kafara idan mantuwa ne idan kuma da ganganci to Allah ya sani akwai kafara وأن لقيت ابن سبرة رضي الله عنه صبرة نقول صبرة صبرة أن لقيت ابن صبرة رضي الله عنه قال يا شيء قلت ناتب بإما الله نك يا رسول الله أخبرني عن الوضوء كبان لاباني كمدى الولاء أمريا يا أكيين الولاء قال مزالة أسبق الوضوء كتك الولاء gabobin nan da Allah ya yi umarni a wanke su da wanda ya umarni a shafa to ka tabbatar ka wanke na wankewa ka shafu na shafa duk yana cikin ma'anar asibigin ruwa da Allah ta yayi wa allazina amanu idza kuntum ila salati fakasulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to idan ka kawo waɗannan farillai na alwala ka cika alwala sannan ce wa kallil bainal asabi ka tsatsefe tsakanin yan yatsun hannaye lokacin da kake wanke hannaye zuwa gwiwar hannu sai yace wa balik bil istinshaq wannan shine muhallin shayi dan muna maganar azumi ne manzo Allah yace ka kai matuƙa cikin shaƙarwa ma'ana ka shaƙa sosai illa an takuna sa'imin sai dai in ka kasance kana azumi to a wannan an fahimci cewa idan kana azumi in ka shaƙa da yawa ya wuce maka gogalo sai kara ne inda manzo Allah ya yi iyaka yake ka kai matuƙa cikin shaƙawa sai dai in kana azumi ashe in kana azumi ka yi baya baya kenan in kai ya wuce maka to za ka raba guda ɗaya rawahu abu dauda wa turmizi wa qala turmizi yace hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa an aisha radiyallahu anha qalat an rawaito daga sayyidatuna aisha Allah ya kala mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yudrikuhul fajr al-fajr yana liskarsa wa huwa junubun kuma yana da janaba min ali janaba da yi daga iyalin wato da iyalinsa ma'ana ba mafarki yayi ba wane mutum da zala yayi mafarki ba shaitan ne yake zuwa sa mutum cikin janaba ba ya ce in ka gan shi a mafarki ma shi ne shaitan baya kama da shi ballantana har ya zo ya shige shi ya tashi yin mafarki a'a janaba ce da ta same shi min alihi tare da iyali amma kuma ko ya kwanta bacci ne ko kuma dan ya nuna mana shari'a bai yi wanka ba har alfijir ya riske shi kuma ya tafi sannan kuma ya tashi ya yi wanka wa ya tubu kuma ya ci gaba da azumi ya nuna maka wayewar gari da jaraba baya karya azumi in dai jaraba cikin dare aka yi ta wanka ne aka jinkita sai da albudur ya hudo wannan bai shafi ingancin azumi ba azumi ya inganta muttafaqun alai wa ana aisha wa ummi salama an rawato hadisi daga sayyidatuna aisha da sayyidatuna ummi salama radiyallahu anhuma qala ta su su bi sun ce kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yutbihu junuban yana wayewan gari da janaba min gairi hulumin ba tare da mafarki ba kaji ba ba mafarki ya yi na jima'i ba jima'i ya yi da iyalinsa kuma bai yi wanka janaba ba har alfijir ya hudo kuma ya sumu da kuma ya azuminsa a wannan yini wannan duka yana ƙarfafa cewa wayewar gari da janaba baya hana yin azumi a wannan yini in dai ka kudu da niyyarka tun da daddare in azumin nafila ne in a cikin azumin ramadana ne da ma ka yi niyyarka tun daren farko ita ko niyya daren farko tana isarwa fi kulli saumin ya duk da tabu'u cikin dukkan azumin da jeran tashi yake zama wajibi azumin ramadana azumin kafarar jihari azumin kafarar kisa duka wannan an kai niyya daren farko ya wadatar babu bayani fadl saumin muharram wa sha'ban wal ashhur al hurum wannan babi ne da yake bayanin falalar azumin watan al muharram wa sha'abana da azumi a cikin watan sha'aban wal ashhurul hurum da kuma watanni masu alfarma da Allah ya ce inna iddata shuhur inda Allah hidna a shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim wala tadillu fihi la anfusakum to minha arba'atun hurum din nan manzo Allah ya fassara mana a hadisi yake su ne zulƙada da zulhijja da almuharram sai kuma wata rajab baina jumada wa sha'ban mazala ce salatu mutawaliyatu kuwa tanni ba za alfarman nan guda hudu da Allah ce mina arba'atu hurum guda uku a jere suke zulqa'ida zulhijja almuharram sai yake wa rajab allazi baina jumada wa sha'ban da watan rajab da yake can tsakanin jumada akir da kuma watan sha'aban waɗannan su ne al'ajburul hurum watanni guda hudu masu alfarma to akwai falala mai yawa cikin azumtar waɗannan watanni an abi hurairah radiyallahu anhu qala an rawaito daga sayyidina abu hurairah Allah kala masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يجي أفضل الصيام ما في فلل أزمي بعد رمضان باين أزم وتر رمضان شهر الله المحرم شيني وتر الله من القرب شيني المحرم إلى فاتا أمغاني وتر الله ميتونا المحرم sauran ma duka masu alfarma ne to amma wanda aka kira shi da sunan alfarmar shi ne almuharram to duk wani azumi da za ka yi bayan azumin ramadana to bai kai falalan azumi a cikin watan almuharram sai yace sai yace wa afdalu salati mafificiyar sallah ba'da al-faridati bayan sallar farilla ita ce salatul layl sallar dare sallar nafila da za ka tashi ka yi ta da daddare to ta fi duk wata nafilar da za ka yi ta da rana in dai falala ce da kuma lada da kuma samun biyan bukata a wajen Allah sallar dare tana da matukar falala to wannan shi ke nuna maka yin azumi a watan al-muharram ba karamin lada ne da shi ba hatta Allah da manzo Allah ya kwatanta shi da falalar sallar dare wanda ta fi biki sallah a cikin yini to amma akwai hadisai wanda za mu karanta wani ɓangaren su a gaba a cikin falalar watan wato kwanaki goma na kan na farkon zulhijja su ba kuma ana faɗin falalar su sai kaji kamar ya fi falalar watan almuharram din to idan muka haɗa hadisan guda biyu za mu fahimci cewa shi almuharram ana nufin watan gaba ɗaya in dai za ka azumce shi gaba ɗaya to ba wani wata da za ka yi shi kwana talatin in ba Ramadana ba ka samu ladan da za ka samu a cikin watan almuharram in ka azumce shi su kuma ayyamul ashir in dai kwanaki ne ba azumin wata cikakke ba to ba wani azumin wasu kwanaki da suka kai falalan kwanaki goma na farkon watan zulhijja inda nan magana sharu aka yi kaga wata cikakke na sharu lahi almuharram bai ce azumin yini a cikin almuharram ba bai ce azumin wasu kwanaki a cikin almuharram ba in dai ka azumta almuharram gaba daya to ba wani wata da zaka azumce shi ka samu falala mai yawa bayan ramadana kamar azumin da kai a cikin watan almuharram gaba daya wannan hadisi rawahu muslimu wa an aisha radiyallahu anha qalat har wato daga sayyidatuna aisha Allah ya kara mata yadda ta ce لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من شهر من ذن الله صلى الله عليه وسلم bai kasance yana azumi a wani wata ba a kasara mafi yawan kwanakin watan min sha'abana fiye da watan sha'aban in dai ba wata ramadana ba da yake azumta gaba daya to ba wani wata da manzon Allah ya taba azumtarsa gaba dayansa sai watan sha'aban fa innahu domin shi manzon Allah kana yusumu sha'abana kullum ya kasance yana azumta watan sha'aban gaba ɗayan a wannan ruwaya ta farko wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya tace kana yusumu sha'abana ya kasance yana azumtar sha'aban illa qalila sai yan kada wanda a karatun mu na jiya dama ya ce kar a gabaci ramadana da azumin yini ɗaya ko yini biyu to in ka cire waɗannan su ne illa qalilan yakan yi azumin ashirin da bakwai ko ashirin da takwas illa kalila wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da muslimu sun yi ittifaqi a ruwayar wannan hadisi sannan akwai wasu hadisai da suke bayanin falalar azumi a watan sha'aban wanda imam nawawi bai kawo su a wannan babi ba amma ne sharhi imam siddiqi ya kawo yake akwai wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah an tambaye shi me yasa kake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban sai yace innahu shahrun turfa'u fihi al-a'mal yace ai shi watan Sha'ban wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi a cikin kar mu manta a cikin akwai da mahisu Sha'ban fi hayu turqu kullu amrin hakimin amran min indina to a cikinsa ne ake tattara ayyukan bawa da ya a cikin shekara gaba ɗaya ake ware masu kyan wanda yake da ikilafi ake ɗaukaka su a kai fadar Allah ilaihi ya tsadu kalimun ɗayyibu to a cikin wannan watan gaba da ake tattarawa aiki sa na shekara a cikin sha'aban ake kaiwa yace wata ne to fa ufihi al'amalu da ake ɗaukaka ayyukan bayi a cikinsa fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im saboda haka ina so a ɗaukaka aiki na ina azumi ya zama lokacin da za a kai aikin a ce a cikin yin mahajja azumi a ciki wa fi hadisin akar a cikin wani hadisi daban da yake bayanin falalan azumin watan sha'aban da aka tambaye shi yace innahu shahrun tuktabu fihi al-ajal yace shi sha'aban wata ne da ake rubuta ajalin mutane a cikin sa fi hayu kullu amrin hakimin kenan kowa a cikin watan sha'aban ake rubuta ajalinsa da arzikinsa da abin da zai samu a shekara sai ce fa uhibbu an yukutaba ajali wa ana sa'im saboda haka ina so ne a rubuta ajali na ina azumi wa fi hadisin akar a wani hadisi daban da yake bayanin falalan azumin sha'aban yace innahu shahrun shi sha'abana wani wata ne ya gafulun nasu anhu da mutane suke rafkana gare shi daga ya kama har ba ana kai masa shahu yanzu za ka ji ya kare an gara magana mutane ba kowa da yake yin azumi a cikin sa saboda mai watan da ya gabace shi yana cikin watanni masu alfarma shi ne rajab in rajab ya zo za a yi ta kokarin ayyukan alheri saboda wata ne alfarma daga ya kare kuma sai a fige da shirye-shiryen watan ramadana sai a rafkana a manta ma da albarka da take cikin watan sha'aban yace wata ne da yawancin mutane ke rafkana gare shi baina rajab wa ramadana yana na tsakanin rajab da ramadana fa uhibbu ihya'ahu sai nake so na raya shi duka wannan tambayoyi ake masa game da dalilin da yasa ake azumi da yawa a cikin watan sha'aban to ashe watan sha'aban shi ma ya kamata a kula da shi musamman wajen yin azumi wa an mujibatal bahiliya an rawaito hadisi daga a wata tabi'a ita ce mujibatul bahiliya an abiha ita kuma ta rawaito daga babanta babanta shine abdullahi ibn al-haris al-bahili kabila su abu umamat al-bahili wato kabila ce bahili to ita babanta shine Abdullahi ibn al-Harith al-Bahili aw ko kuma ammiha babbanta shakku min ar-rawi aw din shakka ce daga mai rawaito hadisi daga wajen Abu Huraira amma daga wajen ita bin Bakr al-Bahiliya cewa daga babanta take maka ko daga babbanta ne to annahu shi baban nata ko babban nata a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi tattaki tun daga ƙauyensu daga garinsu ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama umman talaka sannan sai ya koma garinsu fa atahu sai ya sake zuwa wajen manzan Allah ba da sanati bayan shekara saboda garin nasa yana da ɗan nisa da ya kawo ziyara wajen manzan Allah ya kwanaki sai sai ya koma garinsu to bai sake dawowa ba sai da ya shekara da shekara ta zagayo wa kanta gayyara haluhu wa hay'atu halinsa ya canja wa hay'atu da kamanninsa da mutum ne koshashe da ya zo bara kuma farin balarabe kyakkyawa wanda da ya zo ya rame ya yankwane ya kanjame fatan jikinsa duk ta canja ya yi baki faƙala da ya zo ya yi munajati da manzo Allah sai kamar manzo Allah ya gane shi sai ce ya rasulallahi a ma ta arihu ni sai ce ya ma'aikin Allah baka gane ni ba kala yace wa man anta to kai din wane ne ba za Allah ya gane shi ba ya canza kama kala yace ana al-bahiliyyu allazi ji'tuka amal awwal ni ne dan kabilar bahil din nan da nazo maka shekara farko ya nufin bara ni ne mutumin nan dan kabilar bahil da na zo maka bara a lokaci kaza da kaza yau maza Allah bayani maza Allah ta ya gane kala maza Allah ta ma gayyara ka to me ya canja ka kai da kake kyakkyawan mutum tumbul balarabe fari amma duk kayi duhu ka yankwane ka kanjame me ya canja ka wa qad kunta hasan alhayati alhali ka kasance mai kyakkyawar kama kala sai yace ma akaltu da'aman mundu faraktuka illa bilayli ban ci abinci ba tun da na rabu da kai ba na sai da daddare kinaya sai na shekara yayi yana azumi tun da na rabu da kai bara ban ƙara cin abinci ba illa bidai ne sai da daddare sai sahur da buɗe baki fa qala rasulullah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azzabta nafsaka ka azabtar da kanka wato dai baka yi azumi ba ka wahalar da kanka ne kadai don a wani hadisi yana cewa na samu man samun jihar duk wanda ya yi azumin shekara to bai yi azumi ba shi bai ci abinci ba shi kuma bai yi azumi ya ce azabta da faka ka azabtar da kanka sun makala sannan sai manzo Allah ya ce masa sun shahara sabri ka azumci watan haƙuri shine watan ramadan duk gudunka da azumi dai dole ka yi haƙuri ka azumci ramadan watan haƙuri ne dole ka azumce shi dole ka yi haƙuri ko ba daɗi dole ka yi haƙuri ka azumce shi in dai lafiyar ka tsalau kana zaman gari sannan ya ce wa yau ga bin kulli shahari sannan ka yi azumin yini ɗaya a kowane wata ko da maza Allah ya san halin mutane ya san ba zai iya haƙura ba sai fara masa da nafi kankan in kai azumin wata ramadana ka ga bai kai masa sukta shawalin ta ku'a da ashura da azumin arba sai ya kyale masa wani yace in kai azumin wata ramadana to kai azumi ɗaya a kowane wata qala yace zidni a haramun ya rasulullah fa in fa inna bi quwwata domin ina da ƙarfi azumi ɗaya ya mun kaɗan a wata ɗaya qala yace sum yawmaini to ka azumci yini biyu a kowane wata bayan ramadana qala yace zidni qalamun ya rasulullah qala yace sum salasata ayyami to ka azumci kwana uku a kowane wata Ala ya ce zidini ƙara mini. Ala ya ce sun min algurumi ka azumci wasu kwanaki a cikin watanni masu alfarma. Waturuk ka fa sauran watanni. Sun min algurum. Ka yi azumi a watanni masu alfarma min ha arba'atun hurum din nan. Idan ka yi azumi uku a kowane wata, to idan ka tar da wata mai alfarma sai ka azumce shi gaba ɗaya. waturuk sai ka kyale sauran watanni wanda ba masu alfarma ba yace sunnul al-hurum manzo Allah ya maimaita masa kai azumi a watanni masu alfarma waturuk ka bar sauran watanni sunnul al-hurum ka azumci watanni masu alfarma waturuk ka bar sauran watanni wa qala bi asbihi salasa manzo Allah yana faɗi ne tare da ƴan yatsunsa guda uku fadammaha yana tara ta in yace masa sun min al-hurumi wa turuk sai sai haka shine wa qala bi asabihi an salatu guda uku fa damma har sai ya talata in ya qala maimaita wa sun min al-hurumi wa turuk sai ya qala yin haka in ya qala cewa sun min al-hurumi wa turuk sai ya yi haka sai da ya lissafa sau uku ثم أرسلها كما سيئة في أيام وإذا يتبت المسا فاكين سيئة فدي أن من سيئة كرجاوة ka azumci watanni masu alfarma wasu rukka ba sauran watannin ya maimaita har sau biyu har sau don saboda ya tabbatar masa iya watannin da ya halatta masa ya azumce su kaga dai an yanke masa azumin shekara daga baya in ya je ya azumi ko sa ramadana yana da damar ya yi azumi uku a kowane wata sannan yana da damar ya azumci watanni hudu masu alfarma gaba ɗayan su a nan alkawari ne da manzon Allah in ya saba to ya saba wa Allah in ya azumci wasu kwanaki waɗanda ba waɗannan ba to bai yi azumi ba a wajen Allah dan ba haka suka yi da manzon Allah wannan alkawari ne suka ɗauka tsakaninsa da manzon Allah ko alkawari ya ɗauka tsakaninsa da manzon Allah rawahu abu dawud wannan hadisi imam abu dawud ya rawaice shi wa shaharu sabr imam an-nawawi yace watan nan da hakuri da aka fassara da aka ga mana a wannan hadisi shi ne ramadanu azumin wata ramadan wato wata ramadan shi ne shaharu sabr babu fadl sawmi wa ghairihi fil ashr al awwal min dhil hijja babi ne da zai mana bayanin falalan azumi wa ghairihi da wani azumi karatun qur'ani haylala tasbihi salatun manzon Allah kyauta sadaka sadar da zumunci duka ayyukan ibada ana so a yawaita su fil ashr al awwal cikin goma farko min zilhijja na watan zilhijja azumin ya fi komai falala a wannan kwanakin to amma ba azumi kaɗai ba dukkan ayyukan alheri ana so mutum ya yawaita su a cikin kwanaki goma na farkon zilhijja an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an rawaito daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kala musu yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ayyami ba wasu kwanaki a cikin kwanaki 360 na shekara wanda al'amarin salihu aiki mai kyau fiya a cikin kwanakin nan a habbu ilallahi su ne mafi soyuwa a wajen Allah min hazihil ayami fiye da waɗannan kwanaki goma na zulhijja ya'ani yana nufin ayyamal ashir kwanaki goma na farkon zulhijja domin a cikin kwanaki ne manzon Allah ya faɗa shi yasa bai ce min أيام العشر بقول من عشر ذي الهجة إيه من هذه الأيام لن أتكلس أكلوكة وتن ذي الهجة يا كاما أقول من فرقه يفتونا الحديث شين إمام النووي يتفك يا أبي أقول لك يجب من هذه الأيام أيام العشر هنا نزل فالكين لن نقول من فرقه نزل الهجة قالوا كيف عبيتك يا رسول الله يا مأيكم الله ولن جهاد في سبيل الله هو ده jihadi fi sabilillahi bai kai falalan aikin da mutum yayi a cikin kwanaki goma na farkon zulhijja ba qala manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ne mutum ya tafi fi sabilillahi a wani wata to ba zai riski falalan mutumin da yayi aikin alheri a cikin goma farko na zulhijja ba sai ya ce illa rajulun sai dai mutumin da kare da nafi ya fita jihadi da kansa ba wani ya shirya ya ba wa doki da takobi da garkuwa da kwalkwali da sirke da kwali da baka da mashi da takobi da guzuri ya ce ka tafi jihadi ba a'a kare da binafsihi ya fita da kansa wa malihi kuma da dukiyarsa ba bara yayi ko roƙo yayi aka hada masa guzuri zuwa jihadi ba a aljihunsa yayi guzuri ya fita da kansa wa malihi da dukiyarsa sannan da ya je jihadin falan yarji min zalika bi shay'in bai dawo da komai ba min zalika daga nafsihi wa malihi din wato da yaje ya yi shahada kuma dukiyarsa da ya fita da ita kafirai sun kwace ganima bai dawo da ransa ba bai dawo da dukiyar tasa ba to shi kadai ne zai fi mutumin da ya aikin ibada a kwanaki goma na farkon zulhijja amma dan ka tafi jihadi ka dawo gida da launuka da sara da suka ko an gutsure ma hannu in dai ka dawo da ranka to wanda ya aiki a goma farko na zuciya ya fi ka falala ko kuma an kwace ba dukiyar ne kadai amma ka kila da ranka to baka kai wanda ya azumi ko ya karanta qur'ani ko ya yi wani aikin ibada a cikin kwanaki goma na farkon zuciya ka ku ai falala ba karama ba ce rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaice shi babu fadl sawmi yawmi arafa wa ashura a wata su'a'a wannan azumi a babi ne da zai mana bayanin falalan azumin lanar arfa tara ga watan zulhijja kaga yana cikin ashuru zulhijja din to amma sai aka ware kuma yinin arfa saboda alfarmarta ita ma da falalarta ko da kwanaki takwas na farkon zulhijja sun tsere maka baka samu yin azumi a cikin su ba to lalle ka yi shiri ka yi tanadi ka yi kokari ka azumci tara ga watan zulhijja shine yaumi arafa ranar arfa wa ashura da kuma azumin ashura shi kuma goma ga watan almuharram da yake biyowa bayan zulhijja wa tasu'a da kuma azumin tasu'a shi kuma tara ga watan menene almuharram din to me yasa a tarjamar wannan babi mala ya gabatar da ashura akan tasu'a ai ashura daga ashiru ne tasu'a daga tasu'u ne ba sai an yi na tara ake yin mazo ba ya kamata ai a tarjamar ya gabatar da tasu'a sannan ya kawo ashura to akwai hikima cikin wannan in mun shiga babun hadisan za ka ji dalilin malam na gabatar da ashura a kan tasu na farko dai ashura shi ne wanda manzon Allah yi tasu a bai ba ya yi alkawari dai in Allah ya kai mu baɗi da a tuman na tasi a wani ashir saboda a saba wa yahudawa yahudawa ma suna yi shi ashura din to shi ko manzon Allah duk ayyukansa yana mai saba wa yahudu yace in Allah ya kai mu baɗi zan azumci tara ga wata na hada da goma ga wata amma ashuran kaɗai ya yi to kuma sai Allah bai kai shi baɗin ba dama wannan ya faru a almuharram ne na shekarar ta ƙarshe safar rabiul awal Allah ya karɓa kayansa kaga babu wata zuwa wani almuharram ce an abi qatada radiyallahu anhu qala su ila rasulullahi an tambayi manyan Allah sallallahu alaihi wa sallam an saumi yawmi arafata game da azumin ranar arfa قال يك يكفر الصلاة الماضية والباقية yana kankare zunubin shekarar da ta wuce almabiya wata ta wuce walbakiya da mai wanzuwa ita ce mai zuwa nan gaba azumin ranar arfa guda ɗayan nan yana kankare zunubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa to idan duk shekara kana yi ba kaga ɗaya shekarar za ta zai maka bonus ce maimakon a kankare ma zunubin sai a baka lada adadin zunubin da ka aikata din inda dama a yafa ka shekara saboda haka kuma Allah ba zai zalunce ka ba zai baka lada gwargwadon zunubin da aka yafe maka tun a azumin arfa na ba wannan hadisi rawahu muslimu wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma an rawaito daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama yawma ashura ya azumci yinin nan na ashura shine goma ga watan al-muharram wa amara bi siyami kuma yayi umarni da azumtar wannan yini na ashura dalili kuwa duk da imamu nawawi bai kawo ba a wata ruwaya yahuda madina yaga suna yin azumin ashura yace wai su waɗannan mutanen ne dalilin su duk shekara sai sun yi azumi a wannan yini na ashura da ya tambaya sai suka ce ai suna yin azumi domin godiya ga Allah ita ce ranar da Allah ya tsere da annabi Musa ya hallaka Fir'auna saboda haka in ranar ta zagayo suke yin azumi domin godiya ga Allah ranar da Allah ya tsere da su da annabin su Musa ya hallaka makiyinsu Fir'auna sai da na hanu a haƙƙun minkum bi Musa yace ai mu ne muka fi cancanta mu yi koyi da Musa ba ku ba ku da kuka daina sallah shi ko Allah mu zo addini da yaro da sallah kuka kuka tsige da wani abu daban sabanin abu da Allah Musa ya zo muku da shi ai mu ne muka fi cancanta mu yi koyi da Musa saboda haka tun daga nan shi ma manzon Allah yake yi wa amara bi siyani kuma yayi umarni da azumtar yinin Ashura ina fatan an gane wa ana bi qatada radiyallahu anhu an rawaito daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ila an siyami yawmi Ashura an tambaye shi game da falalar azumin ranar Ashura wa qala yake yukaffiru salatal madiyata yana kankare zunubin shekarar da ta wuce ki kaga shekara da yake kankarewa ba kamar na ranar arfa ba yukaffiru salatal madiyata wal baqiyata shi ashura shekara ɗaya da kauce yake kankarewa kaga dai akwai falala mai yawa rawahu muslimu wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an rawaito daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara mushi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da in bakitu ila qabilin a wata ruwa la'in ishtu ila ƙabili ya ce la'in bakitu wallahi idan na wanzu ila ƙabilin zuwa shekara mai zuwa shi ne baɗi da asuman na tasiya wallahi zan azumci ni na tara na haɗa da na goma shi ne tasu'a da ashura daga attaziru aka samu tasu'a daga al'ashiru aka samu ashura wannan hadisi rawahu muslimun imamu siddiqi yace dalili lima lamma umira bi mukhalafati ahli kitabi maza Allah ya faɗi wannan ne yayin da aka umarce shi da saba wa ahli kitabi wa ukhbira aka bashi labari annahum yasumuna ashura suna azumtar ashura to sai ya umarne su a saba musu yace ni ma daga yau in Allah ya kai mu baɗi sai na azumci tara ga wata sannan sai na azumci goma ga wata to amma dai bai yi karan ba Allah ya karɓi rayuwarsa amma ashuran kan tabbas ya yi shi yasa a kan zafar babu ma ya gabatar da ashura akan tasu'a babu istihbabi qawli sittata ayyamin min shawwal wannan babi ne da zai mana bayanin mustahabbancin azumtar kwanaki shida na watan shawwal wanda muka fara da sitta shawwal amma a ƙa'ida ba sitta ake jawo ba sitta amma a hausa sitta sitta shawwa ko yawwa sittatu ayyami min shawwal kwanaki shida daga watan shawwal an abi ayyuba radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadan duk wanda ya azumci watan ramadan ثم أتبعه ستا من شوال sannan ya bi bayansa da azumin wasu kwanaki shida na watan shawwal kana ka siyami dahari to ya zamanto kamar azumin shekara kamar ya shekara yana azumi ina ne kwaɗayi ya shekara yana azumi to ga falala idan kai azumin watan ramadana sannan a cikin shawwal ka samu kai azumin nafila guda shida to ladanka a wajen Allah kamar ka shekara kana azumi domin ƙa'idar nan ta alhasanatu bi ashri amsalih kyakkyawa aiki guda ɗaya in kai a wajen Allah yana daidai da goma irin wannan aiki to idan ka ɗauki kwanaki azumin wata ramadana misali azumi an yi azumi talatin duk kwana ɗaya ka mai da shi kwana goma ko ka watan a dunkule ka mai da shi wata goma ka samu wata goma saura wata nawa a shekara saura wata biyu to in kai kwana shida duk wata duk kwana ɗaya kamar kwana goma ne kwana shida zai zai zama kamar ka azumci kwana sittin kwana sittin wata nawa in ka hada da wancan to ka kamar ka shekara kana azumi wannan lissafin alhasanatu da ya ce amsala ko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha ina fata an gane so a maganar sitta shawwali ba ka ji malamai daban-daban suna ba da fatawa iri-iri akwai wanda za a tambaye shi a ce malam idan na sha azumi a wata ramadana a halin jinya ko a halin tafiya ko a halin jinin al'ada ko jinin aihuwa to zan iya yin sitta shawwali kafin na rama wannan azumin da ake ji na wasu za ka ji sun ce eh ya halatta da yi suka shawalin sannan daga baya karama azumin da ake bin wasu kuma suna zurfafawa ma su ce wai za ka iya haɗa suka shawalin da ranaku akwai masu ba da wannan gaba in ka yi azumi da niyyar suka shawalin da kuma niyyar ramako yayi ka samu ramako kuma ka samu suka shawalin to a gaskiya wannan fatoyin akwai kuskure a cikinsu. Saboda da farko mu fara duba zahirin ya saka yin hadisi. Man kama Ramadan haka ce wanda ya azumci Ramadan ana nufin cikakke. Kuma atba'ahu sannan ya biyo bayansa. Sittan min shawwal da kwanaki shida na watan shawwal. To kai da ka sha azumi ba karama ba kai sitta shawwal sannan kai ramako. Sitta shawwal ɗinka ya biyo bayan Ramadan ka cikakke. ramadan ɗinka bai cika ba kuma ka zo kai fitar shawali ka'ida kuma cewa yau kuma atba'ahu man samu ramadana yana nufin kullahu ba wanda ya azumci ramadan gaba ɗaya sannan ya azum ya biyo bayan da wasu kwanaki shida min shawali a cikin watan shawwal to anan ne zai samu falala kana ka siyami da rawahu muslimu to abu mafi sauki shi ma dama dama ne ka yi ƙoƙari ka rama azumin da ake ɗinka a cikin shawwal ɗin sannan daga baya ka yi fitta shawwali to a faɗin wasu malamai suka ce in kai wannan za ka riski falalar in dai ka rama azumin da ake ɗinka a cikin shawwal ɗin kuma ka samu kai azumi shida to za ka riski wannan falalar wannan shine maganar mafi yawan malamai amma imamu siddiqi mai sharhi shi da jinin falihin sharhin wannan littafi na riyar salihina shi hukuncin da ya kawo daga wajen malamansa ya ce wa zahiruhu zahirin lafazin wannan hadisi ya ce an na mallam ya bin ramadana duk wanda bai azumci wata ramadana ba gaba ɗaya kenan saboda jinya ko kuma halin tafiya au ba abahu ko bai azumci wani ɓangare na kwanaki Ramadana. Ya yi azumin wasu kwanaki, wasu kwanaki jinya ko jinin al'ada ko haihuwa ya hana ya azumci wannan ɓangaren kwanakin. Ya ce, Faƙabahu sai ya rama waɗannan kwanakin fi shawwali a cikin shawwal. sannan kuma ya fi tashawwali yake la ya hasu da hu zalika al-fadl wannan falalar ba zai tabbata da shi wanda ma yayi ramakon a cikin shawwal din kuma ya fi tashawwali yake la ya hasu da hu zalika al-fadl ina kuma wanda zai rama kwanakin ba ya fi tashawwali ina wanda yayi azumi shi da yake shi ne ramakon da ne fi tashawwali kuma magana sabon dubawa ce saboda mai man kama ramadana ya ce wanda ya yi azumin wata ramadana kai kuma wata larura ta sa ka ajiye azumi kai fa ramakon nan da kai fa ba a cikin ramadana yake kai ramadan din ka fa bai cika ba alfarmar watan da falalar da ake samu na watan gaba da kai fa ba ka same shi ba ko da ka rama shi a shawwal domin ramakonka da ya samu wani wata mai albarka irin na Ramadana. Saboda haka shi a fahimtarsa yana ganin dama ba shafi'i ne. Muhammad ibn Alana Siddiqi al-Shafi'i al-Ash'ari al-Makki. Ba shafi'i ne ba ash'are ne kuma mutumin Makka ne. Yana cikin fuqaha Makkata. Wanda ya sharhi shi wannan Riyadu Salihin. Shi ma mai littafin Imam Nawawi shi ma ba shafi'i ne. kuma ba ash'ari ne ina fata an gane to saboda haka su a mazhabar su ta shafi'iyya in dai wata larura ta same ka ka ajiye azumin wata ramadana to ko ka rama shi a cikin shawwal ka zo kai sitta shawwalin to la yahsulu lahu zalika al-fadl wannan falalar fatan kana ka siyami dahar ba zai tabbata gare shi ba kuma wanda rama bai shi yayi sitta shawwali وأنا حديثي رواه مسلم باب إنسي باب صوم الاثنين والخميس wannan babi ne na mustahabbancin azumtar litinin da alhamis azumin litinin da alhamis mustahabbi ne ga musulmi an abi qatada radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an sawmi yawmil ithnain an tambaye shi game da azumin ranar litinin an ga yana yawaita azumin litinin zai yi wuya litinin ta zo manzo Allah bai azumce ta ba fa qala sai yace zalik zalika yawmun wulidtu fi wannan yini na litinin yawmun wani yini ne wulidtu fi da aka haife ni a cikin imamu suyudi yace anan aka samu hujjarin maulidi imamu suyudi yace shi ya ya sama wa maulidi hujja cewa sunna ne tunda mazan Allah ya ba wa ranar da aka haife shi kulawa ta musamman yana yin azumi masu in kare suna cewa to ai manzan Allah azumi ku ba ku yi azumin man to ai azumin da manzan Allah ya yayi shi ne ala babu shukuri a babu godiyar Allah ya yi azumi ne don ya gode wa Allah ita ko godiyar Allah ba a mata iyaka za ka gode wa Allah da dukkan ayyukan ibada in ka ga dama ka karanta Qur'ani ka yi maulidi in ka karanta in ka ga dama ka yi zikirin Allah ka yi maulidi in ka ga dama ran litinin din ka yi salatin manzo Allah ka yi maulidi in ka ga dama ka dafa abinci ka sadakar ka yi maulidi babu godiyar Allah yawa ne da shi shi dai manzo Allah ya dauki azumi amma ba sharadi ne dole sai azumi ne za ka yi ya zama maulidi saboda godiyar Allah nau'in ta tana da yawa ina fata an gane imamu sudi yace da wannan hadisi ake kafa wa maulidi hujja a addinin musulunci saboda an tambaye shi me yasa yake azumin ranar litinin yace zalika yawmul wulidtu fi yace wannan yini ne da aka haife ni a cikin kuma yace wa yawmun litinin yini ne ku istufi da aka aiko da manzanci a cikin ranar da jibril ya fara zuwa masa a kogon kira ya ce masa ikira ya kala ma ana bi ƙari'in to ranar litinin aka yi wannan kuma ya auko kuma shakku minan rawi ko ko cewa ya unzila alayya fi yini ne da aka saukar min da alqur'ani a cikin sa kaga duk dai ma'ana ɗaya ne ko yawmun bu'istu fihi ko kuma yawmun unzila alayya fihi yini ne da aka saukar da alqur'ani gare ni a cikin sa saboda haka yake ba shi kula ta musamman yake yin azumi domin godiyar Allah rawahu muslim imam muslim ne ya rawaice shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزا الله يا شيء تقرب الأعمال يوم الاثنين والخميس عند الخميس ذات شبوكين أنا أكثر da ayyukan bayi ga Ubangijin bayi yau mai isra'ini a ranar litinin wal khamis da ranar alhamis ina fata an gane duk ranar litinin za a kawo ayyukan da bayi suka aikata daga alhamis zuwa wannan litinin din haka nan duk ranar alhamis za a guji da ayyukan bayi da suka aikata daga litinin zuwa wannan alhamis din sai manzo Allah ya fa uhibbu an yurada amali wa ana sa'im to ni ina so a guji da aiki na ga ubangiji na wa ana sa'imun ina mai azumi ina so ranar da za a kawo aiki na ce har da azumi a wannan yinin aka kawo shi wajen ubangiji na rawahu turmudi wa qala ta hadithu hasan wa rawahu muslimun muslim ya rawaye shi bi gaibi zikirin sauni ba tare da ambatan azumin ba ina fata an gane cewa kawai tu'radul a'malu yawm al-ithnain wal khamis fa ana uhibbu an yurada amali wa ana sa'imun ko fa ana uhibbu an yi an yi urada amali ba tare da ya ambaci azumi ba to amma dai wato ruwayar muslim za ta taƙaitu ne suratul amalu yawmal ithnain wal khamis yana ana gudanar da ayyukan da bayi suka yi ranar litinin da ranar alhamis amma ruwayar turmuzi shine fa uhibbu an yi urada amali wa ana sa'im wa an aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya taharra saumal itinin wal khamis yana kardadan azumin litinin da alhamis ma'anar kardado yana ta kokari da kwatanta azumin ranar litinin da alhamis filin inda ba wani abu da ya sha masa kai ko ya tashi ko ba lafiya ba ko yana cikin wata tafiya mai tsanani a lokacin tsananin zafi zai yi wuya litinin ta zo bai yi azumi ba zai yi wuya alhamis ta wuce bai yi azumi shi ne ma'anar ya taharra wato ba a ce gaba ɗayan litinin ɗinsa da alhamis ɗinsa yana azumta su ba amma dai zai yi wuya litinin da alhamis ta wuce ba tare da ya azumce su rawahu turmuzi wa qala yake hadisu hasan wa hadisi ne kyakkyawa babu istihbabi sawmi salasata ayyamin min kulli shahri wannan babi ne na musabancin azumtar kwana uku a kowanne wata bayan waɗancan kwanaki da muka ambata sitta shawwali ko sittatun min shawwali da azumin arfa da tasu'a da ashura da batun azumi a watan rajab da sha'abana to kowanne wata ba wanda ba ambata a baya ba ana so musulmi ya yi kokari ya dinga azumi uku a cikin kowanne wata wal afdalu amma abin da yafi falala saumuha a jumtar kwana uku nan fi ayyamin idi a cikin kwanakin farin wata ka gane sha uku ga wata sha hudu ga wata da sha biyar su ne ayyamin in zai yiwu ka azumce su a cikin ayyamin idi ya fi falala amma wannan magana ce ta mazhaba ka shi imamu nawawi da ba shi ba shafi ne amma imamu malik ya ce wala wala taktasu bi ayyamin idi azumin salasatu ayyami min kulli shahrin la taqtasu bi ayyami al-eid ba ta ke tsanta da kwanakin farin wata ka san me yake ba imam malik karkashin da yake kace sai ayyamul bid za ka yi azumin kwana uku a kowane wata ayyamul bid da kake ka kana halin tafiya ba da yin azumi ko ayyamul bid da zo baka ba ka da lafiya ko ulfa ta motsa ko wata hidima ta biki ta ko ka a gaban kuduba kuduba gara kawai in a goma farko ka samu kai in a goma tsakiya ka samu kai in a goma ƙarshe ma ka samu kai wannan shi zai sa ka samu azumin kwana uku a kowane wata amma in ka sai ka samu ayyamul fili to za wani watan zai iya zuwa kana da shugulgula ko uzurin da ba za ka iya azumtar ayyamul fili to amma hanyar da za ka haɗa mazhabobin guda biyu malikiya da shafi'iyya ka samu ka yi azumin ka guda uku a gogon farko idan ya bulbiyu ya zo kana da dama shi ma kai kaga ka samu wancan ka samu wani saboda ayyamul bizu din suna da falala ta musamman ga wanda yayi aikin alheri ko ya azumci waɗannan kwanakin Imam Nawawi yace wa hiya salisa ashara ita ce sha uku ga wata والرابع عشر هذا شهر هدو جوتا والخامس عشر هذا شهر بيرجع وتا كل أيام الجيل وقيل أما أول قول على ما ذكر الثانية عشرة و شهر بيو جوتا والثالث عشر هذا شهر أكو جوتا والرابع عشر هذا شهر هدو جوتا والصحيح قولي إن قنتت لي المشهور والشيء يفي شهرة أباكين معلمي هو الأول شيء قولي نفرقه wanda aka ce sha uku da sha hudu da sha biyar. Wala Allah mai faɗin sha biyu da sha uku da sha hudu ya yi la'akari da dararen ayyazul bibi. Ka gane ai, idan aka ce dare na goma sha biyu, shi ne daren yini na goma sha uku. In rana ta faɗi yau, sha biyu ga wata, to ai an shiga daren sha uku. sannan gobe sha uku in rana ta faɗi an shiga daren sha uku sannan jibi in rana ta faɗi an shiga daren sha biyar to wataƙila lissafin dare ne ya ɗauki wannan ya kawo sha biyu ga wata da sha uku ga wata da sha hudu ga wata amma sahihi ne wanda shine mashuhuri shine sha uku ga wata sha hudu ga wata da sha biyar ga wata an abi hurairah radiyallahu anhu qala har wasu daga abu hurairu Allah ƙara masa yadda ya ce ausani khalili sallallahu alaihi wa sallama badati na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mun wasiya bi salatin da abubuwa guda uku ka san manzon Allah yakan kira mutum shi da shi ya keɓance shi da wata wasiya ta musamman tsakaninsa da shi wanda bai yi wa wasu daga cikin sahabbai akwai wasiya amma da take game dukkan musulmi har wanda za su zo a baya akwai kuma wasiya kasa da yake keɓance ɗaiɗaiku sahabbansa da ita to wannan wasiya ce kasa da manzon Allah ya keɓance Abu Huraira da ita amma kuma kai ma idan ka ɗauka kai aiki da ita babu laifi kuma za ka samu kalala na farko yace su ya mi salata ta ayami min kulli shahri badai na sallallahu alaihi wasallama ya mun wasici min azumin kwana uku a kowanne wata wa rak'atai duha da raka'o'i guda biyu na walaha akalla ko da raka'a biyu ne ko ba kai takwas ko sha biyun ba kai kokari kullun ka dinga yin sallar walaha ko da raka'a biyu ne yace wa an utira ya mun wasiya na dinga yin shafa'i da wutiri qabla an anama tun kafin na yi bacci ka san me dalili manzo Allah ya lura Abu Hurairah yana yawan makama amma in ba haka ba ai an fito shi bai da wurin ka kai shi karshen dare ko domin karshen dare ai ya fi falala akan farkon dare to amma wanda ya san yana makara to ana so ya gabatar da nafulfulinsa da shafa'i da wutulinsa kafin ya kwanta bacci ko da ya makara sai da alfijir ya hungo ya tashi dama ya gaba nafularsa da shafa'i da wutulinsa to mazala ya lura da yanayin abu huraira ne yawanci kuma manzo Allah ya kai mutum wasiya daidai da ɗabi'arsa ko al'adar shi yasa yace masa Abu Hurairah ya ba mu labari manzo Allah ya mun wasiya an utira da dinga yin wuturi na qabla an alama kafin na kwanta bacci muttafaqun alai to wannan wasiya ta karbi in ka san kai kana iya tashi karshen dare to ya fi kyau ka jinkin ka shafa da wuturin ka karshen dare in kuma ka san kana yawan makara to ka gabatar da shafa da wuturin ka a farkon dare kafin ka kwanta bacci متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال شيما سيدنا أبو الدرداء الله قال مثلا الداية أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم شي أبو هريرة أو أوصاني خليلي بداتنا يا من وسيا شي كما أبو الدرداء أوصاني حبيبي masoyina sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya shi ma yake bi salatin da abubuwa guda uku lan ada ahunna bazan taba barin su ba ma ishtu matuƙar na rayu kaga yayi mana izna da lan ba lan ba inda lam ne to yana kore abin da yake a bayan zai zama lam aquhunna zai daure dalu saboda lam ai ban taba barin su ba in kace lam zai zama ban taba barin su ba amma zai yiwu a gaban bari kenan amma da ya kawo nan ya kore nan gaba ma ba zai bari ba lan ada'ahunna ba zan taba barin su ba ma ishku matakar na rayu na farko yake manzo Allah ya mun wasici bi siyami salatati ayyamin min kulli shahr da da azumin kwana uku a kowanne wata wa salatu duha da sarar da sallar walaha nan bai ce wa rak'atai duha ba shi abu hurairah raka'a biyu ma aka masa wasu shi ko sallar walaha babu kaidi kenan wa bi an la anama sannan ya bin wasici da cewa kan na yi bacci hatta utura har sai na yi shafa'i da wuce kaga irin wasiyar da aka yi wa Abu Huraira irin da aka yi wa Sayyidina Abu Darda'i rawahu muslim shi ma babu muslim ce imam muslim ne ya rawaice shi wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma qala Abdullah dan Amr dan As ya ce qala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sauku salasati ayyami azumtar kwanaki uku min kulli shahrin a kowane wata sauku tahari kullihi azumin shekara ne gaba ɗaya kaga idan kai dukkan waɗanda azumin muka da muka karanta a yau to za ka samu azumin kusan shekara uku ne ko mun karanta dai in kai ramadana kai sita shawwali kamar ka shekara kana ko to idan kai azumi uku a kowane wata ba shi ma kaman ka shekara kana da ba kai ramadana ka zo kowanne wata kuma kana azumi uku uku kowanne azumi ɗaya a matsayin goma yake kowanne azumi uku kaman ka azumci watan gaba ɗaya shi ma ka ga kaman ka shekara kana ga magana an kai azumin arfa zai kankare zunubin shekara ta wuce da mai zuwa kaga shekara biyu ga azumin ashura yana kankare zunubin shekara ɗaya in ka haɗa ka ga shi ma falalar shekara to duk mutumin da ya yi ko iya waɗannan to ya samu azumin shekaru da yawa a cikin shekara muttafaqun alai wa an mu'abata al-adawiyya hada wata daga wata tabi'a mu'abatu al-adawiyya annaha sa'alat Aisha radiyallahu anha ta tambayi sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumu min kulli shahri salasata ayyamin shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwana uku a kowanne wata قالت نعم أي أنا شفريك و فقلت لي إذا مؤابة العدوية هنا شو عائشة من أي أشهر كان يصوم شو أولنا وتعني يكسن تينا أبن إخوانا أكو bayan fa ta tambaya min kullu shari ta ce mata na'am kuma wai a wannan wata ne yake azumin kwana uku qalabu na na aisha ta ce lan nakunu bali min ayi shari yasu manzon Allah baya kasancewa yana lura ko yana damuwa wai a wannan wata ne yake azumin kwana uku kowanne wata ba in ta kama yana azumin sa na kwana uku bayan fannin litinin da alhamis bayan hidda shawwali bayan azumin arba'in da fita haji ba bayan ashura da yake yi rawahu muslim wa an abi zarri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce idza kunta min shahri salasa idan za ka yi azumi uku a kowane wata to ka sun salasa asharata ka azumci yini na goma sha uku kaga ya murje da sun fito anan ka azumci salasata ashara yini na goma sha uku wa arba'a asharata da yini na goma sha hudu wa kamsa asharata da yini na goma sha biyar sun ayyamul bid rawahu turmizi wa qala yake hadisun hadisun ya sani kyakkyawa wa an qatada ibn al-milhan radiyallahu anhu a rufe daga katada ba fa abu katada ba a wannan shi katada ne ba abu katada ba ba kuma ɗa ne na abu katada ba sunansa ne katada ta ibn bilhan radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya amuruna bi siyami ayyamil bidi yana umarta ku da azumtar kwanakin farin wata falafa asharata sha uku ga wata wa arba asharata da sha hudu ga wata wa kamsa asharata da sha biyar ga wata rawahu abu dawud wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an rusa daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kala musu yadda ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance la yusru ayyamar bibi baya cin abinci a cikin kwanakin farin watan nan sha uku ga wata sha hudu sha biyar fi habarin cikin zaman gida wala safarin wala a halin tafiya ko a tafiya ne inda ya murbi da sun shigo to yakan yi azumin waɗannan kwanakin guda uku a jere saboda falalar da take cikin su rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya rawaito da cikin sanadin hasani da isnadi wanda yake kyakkyawa to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah za mu tashi babu fadli man tsara sa'iman wa fadli sa'im alladhi yuqalu indahu wa du'a al-akili bil ma'kul indahu alhamdulillah